إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin wa markaz ahlu sunna wal jamaa wanda ke yangul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na Muharram hijira shekara 442 wanda ya dace da 16 ga watan tara shekara 2022 don sha Allah za mu ci gaba da karatun littafin wata ta imam malik yau za mu yi darasi na 52 a wannan littafin na mota ta imam malik rahimahullah a darasinmu na ƙarshe dai muna bayanin azkar wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayani duk wanda ya karanta wannan zikiri a wuni sau ɗari na la'ila illallah wa da hula sharika lahu da hulmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli sha'in qadir wannan za a bashi kamar dai lada kamar ya antar da bawa goma kuma hasana ɗari kuma ce lada ɗari a kan kalemi zini ɗari kuma zai zama mai kariya daga shaidan a wannan wuni kuma a ran nan ba mai kawo aiki irin nashi sai wanda ba mai yin shi aiki sai wanda ya irin nashi ko ya ƙara a kan nashi shi ne ƙarshen karatunmu wannan ina ga shi ne sai kenan sabon karatu wanda kuma wannan ruwa ta ƙarshe imam bukhari ya roto bayan ta imam malik haka imam bukhari ya roto da hadisi hadisi mu na farko a yau ya ce wa haddasa na an malik an sumai maula abubakar ana abi salih as-saman ana abi huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ita kuma wannan addu'a ta yau da zamu harare ta abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala subhanallahi wa bihamdihi duk wanda ya wannan addu'a ta subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah ko tsakace Allah da game da godiya ga Allah kai wannan zikiri a wuni guda kai so ɗari fattat anu khatayahu za a kankare mai kurakuren shi ko lahin shi wannan lahin wa in kanat misal da zaba da bahar ko da sun kai kun hunti kuma irin wannan kurakure na bayani malamai na ci ana ne ba wai kaman kabira ba sauran laihika ko kanan laihi amma irin su mutum kai yaudar kan shi da irin wannan ruwayoyi ya ce ai mutum zanace yake ko shan giya yake makaryaci ne abinda yake na kabira ne ce ya yi wannan addu'a shi kenan tun da ya wannan addu'a wuni an ce dukkan zunuban sun ƙare wannan babban laifi kabira iya zaman kai ana mai matsayin abinda yake ture shi tuba zuwa ga Allah ita ke raba ka da kabira ka tuba gaba da ya kafasa shi ke raba ka da kabira irin su zina shan giya su ƙarya ka fasa kuran kakka ce ai kai ka kawo na ruwa ya dizin da kai kullum kana yi kuma gashi ai ka yan wannan zina daya ai nayi abu kaza wannan wannan iya cikin wani ba haka gini ba yanzu dai mun ji wannan fa'ida ta wannan zikiri a takaice na subhanallahi wa bihamdihi tana sa a kankare ma zunubanka yace wa in kanat misal zabal bahar ko da san kai zabal bahar kun wanto kenan misali na yawa da yawan su wa haddathani an malik an abi ubayd mawla sulaiman ibn abd al-malik an ata bin yazid al-laythi an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala man sabbaha دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر abin da shi mafi wani ruwaya cewa abu da ke ba labarin shi ma yana cewa man sabbaha dubur kullu salat duk wanda yayi tasbihi a ƙarshen kowace sallah ƙarshen sallah nan an san maganar dai akan ya zo akan makatuba ce kan farilla ce ba nafila ba asalin abin yi nan kuma za mu ga kaman hadisi ne mawkufi haka lafazin ya zo amma ma'anar shi hadisi ne marfu'i akwai wurare da dama wanda ya zo da siga cewa manzo Allah ne yawan magana kenan hadisi marfu'i duk da zamu ga Abu Hurairah fa shi bada bada labarin kaza abin da ke da hadisin cewa man sabbaha dubur kullu salati duk wanda ya tasbihi a bayan kowace sallah kuma ce karshen kowace sallah kai tasbihi salatan wa salatin 33 وكبر ثلاثا وثلاثين هي كبر كان الله أكبر ثلاثا وثلاثين كتما ثلاثين دعوكو وحمد هي الحمد لله ثلاثا وثلاثين شما ثلاثين دعوكو وختم المئة يتكى تكون دريد النقا ثلاثين دعوكو سوكو بما ذلك ترى يتكى درند لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake godiya mulki bashi da abokin tarayya mulki nashi ne kuma godiya ta tabbata gare shi shine mai iko akan koyi wannan zikirin in kai ghufrat dunubu za a gafarta ma dunubanka walau ka da misir sabadul bahar ko da sun kai tiwon teku wasu azkar da ake bayan sallah na 33 duk da za mu ga anan kaga yadda ka maganar tasbihi subhanallah maimakon ka alhamdulillah ka Allahu akbar wannan ce iya karantar da cewa akwai ruwayoyi ya zo tarwa daban wanda Imam Muslim ya roto gabatar da alhamdu akan kabara illa kamar da malamai ce wannan iya kwatanta maka wai wannan tartibikin ba dole bane ba laihi bane ba dan ka saba tartibikin subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar kai subhanallahi Allahu akbar walillahi ko alhamdulillah wannan canjin tunda da da akwai lafazin hadisi yake kawa la duruka bi ayhin bi ayhin bada badata wanda ya kawo cikin bakata saliyat ya kawo na zakar annabi je bai fitar da kai da duka kafara a takaice dai wannan zakarakin na tasbihi 33 tahmidi 33 ga roman su suna sa a gafarta mutum zunubai ko da sun kai kun wance ko misali ne na yawan abin da yake duk da wannan cewa za mu ga akwai lafazi ma da yake kawo kuma ita wannan kabbara 34 maimakon 34 cewa kuma lafazin ya tabbata wanda ya kawo haka wannan a sata maki anata wannan ikan wani lokaci a yawancan ko na da ya tabbata ba maganar inkari in aka yi shi ya zo lafazin 34 maimakon 33 a lafazin takabiri na ƙarshe wannan shi ne dai abinda yake kan maganar da suna ga cewa wannan mai kabara 34 kenan kambacin wannan layi la'in lallahu wa da wula shari'a lau lawal mulku wa lawal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir masu ya zahirin ko da kai ba da ibn gaskiya da haka zai muna jin romo na mahimmancin azkar na bayan sallah wannan yan uwa mai magana wannan 33 akwai 25 na la ilaha illallah na gama su gaba da kai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya zo kai so 25 kuma wannan kana iya maimakon kai daidai daban kana iya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai adadin da za ka yi na 33 sai ya guda ka gama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kuma haka yin wani tsari a cikin sarrafa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ruwa imam nasai kuma ya tabbata kan haka kuma ga na goma goma da subhanallahi goma walhamdulillahi goma wallahu akbar goma da ya tabbata shi da kaga a ce ko da mutum yana gaugawa kai wa kai tashi bai bada wani asakakin ko da kaɗan kin kai tunda akwai dama na kaɗan da da yawa shi iya da romo iya da fadala kai sunna kuma ka samu dada da kuma haji kai wannan shubahakin ba suke ɗaukar ma kamar duka ma addu'a ce ba ma yi da muke inkarin addu'a ba sallah wani irin wani kasa ɗaukar duka ma addu'a ce kenan ba a yi akwai addu'a da ta sunna ta azkar da sunna tabbata wannan babu inkarin shi kuma a zaman karantarwa kullum idan kana kan wata da'awa kana karantar da mutum wani abu da kata karantar mai abin da yake sunna ke sunna abin da kuma ba sunna yake yake gaba da shi dan ka ba kowa da wani zai shigo ya ga duka ma addu'a ce bakwai tunda akwai ya zo a suna na aska ce kuma iya da romo iya da fadala yin nashi da tankin sai sai ban jawo duka dai hadisin da abin da ya inganta ne wannan ma imam muslim ya roto ta wata hanya daban amma lafazin da ke cikin nan ma ya inganta sai haddathani wa haddathana an malik an umara bin sayyad an sa'id bin musayyab annahu sami'ahu yaqul annahu sami'ahu yaqul في البقعة السادسة إنها قول العبد قول إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أبندا يكي بالباري شيخ عمر بن سياد ya samu musayi sai da musayi cikin shugaban shugaban tabi'ai iya bayanin me ma'ana akan kalma bai kata kada ta kalma wannan bai kata cikin ka to albarkar ta salihat ta kalma da baka kalma sabon ko kharin amala to wannan barkar ta salihat tana da tafsiri daban-daban cewa ana ne cewa a Hausa dai barkar ta salihatu ababe masu wanzuwa na gari khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala su suka yi alkhairi a wajen ubangijinka kun shi mafi gurin ɗan adam samun barkar ta salihatu wannan ana fasara cewa abu na kware duk abu na kware wanda zai wanzu duk abin da za ka yi don lafiya wani cire mai wanzuwa mai na duniya da ka duniya ba kanki duniya ne amma abin da za ka yi ya wanzu kenan aikin alkhairi na lada wanda za ka yi ka samu gobe kiyama a wajen Allah shi na cikin bakatun sallah to amma daga ciki ana fasara na kalmar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah haka ya fasara su ne albaikatu salihat amma gaskiyar magana wannan ba su keɓanta ba a nan duk wani aiki na ƙwarai wanda za ka samu za ka yi lahira iya cikin albaikatu salihat nan shi wani tafiyin ya kawo wanda tana ba mai ture ta tana cikin kalma ta ga ababen da ake masu wanzuwa na ƙwarai kuma san muhimmancin ko ladan tasbihi da tamidi da kalmar shahada ita kadai irin abin da ke cikin na lada wanda kuma aka yi su da ikhlasin da sanin inda suka saka bakin nan ma duka dai muna cikin magana ta fadala ta ayyuka ta azkar wanda suka zo a sunna kuma da yadda wanda wani hadisin ya inganta ma zuwa ga wannan sahabi sai wa haddathani an malik an ziyad bin abi ziyad annahu qala قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من عتاد الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى هاجي أبدا يا يجي تفكير روايه wannan duk da akwai ruwaya nan zama kan abu da ne amma ya tabbata marufu ma ya zo hadisi kuma shi ne tushen abu abin da yake ruwaya ta labarin da shi ziyar bin abi ziyar ke bada labarin abu darda ya ba su labarin cewa kice min ala akhbirukum kuna so in ba ku labari bi khairi a'malikum mahi alkhair biyayyan ayyukum wa arfa'iya fi darajatikum wanda kuma wannan aikin shine mahi ɗaukaka daraja mahi girman daraja a cikin ayyukan wa azka inda malikikum kuma su suka yi tsarkaka a wajen Allah mamallakin wa khairul lakum min izaz habal warik kuma wannan aikin shine mahi alkhairi a wajen ku na ku sadaka zinare ko azurfa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum wannan aikin shine mahi alkhairi gare ku da ku gama da abokan gaba fatadribu ala qawm sidiki wayan ku wa yadribu ala qawm kuma ku mana ku biji wayan su su kenan ya iya muku gamuwa da bakan gaba wanda fatatirwa a naka za ku biji wuyansu wazo a naka su masu biji wuyansu mana kenan a fafata da bakan gaba su biji wuyan ku biji su wuyan mana dai a kashe juna kenan jihadi wanda kenan ya fi yaki da bakan gaba wannan ina abu da rada ne mutum akwai ruwa hadisi marfu annabi yana magana kenan nan kamar tambaya ce kwasu ga muku kanin daga jin haka mutum zai begen burin samun wani aiki mai daraja haka abin da aka ce shi ne hiyayyen ayyuka shi ne mahi darajar aiki shi ne mahi tsarkakar aiki shi ne ya yi a ba da zinariya da azurwa shi ya gama da abokan gaba wannan duk akwai jan hankalin neman jin wannan wani aiki ya ce zikirun lai ta'ala ambatan allah mai girma da buwa da ambatan allah ta jihada fi sabi da shi ne a gaba ana yi ana kabbara ko ana ana ambatan allah na mahimmancin magana ce ke sa kawo ta zikir a zikirun layi duk abin da yake da alaka da ambatan Allah ƙur'ani ya gaba ƙur'ani ambatan Allah ne zikirun layi ne tasbihi ambatan Allah ne haka tahmidi haka baka ji duk wannan aka ce cikin gina abin iya ya kumshi abu mai yawan gaske wanda babu kuma abin inda babu shi ko a sallah ko a komi babu wani aiki da za a yi babu ambatan Allah magana ke komi da yansa Allah ciki zai zama aiki na kudai nan wannan labari da ziyad bin ziyad ya ba da labari daga abu darda ya ce wa ƙala abu abdurrahman mu'az bin jabal shi kuma yake cewa ma amila ibn adam min amalin an ja lahu min azabillah min zikirillah mu'az bin jabal ke cewa babu ɗan adam bai yi wani aiki daga cikin ayyuka bi ba aikin da ya tsiratar da mutane daga azabar Allah kamar ambatan Allah babu aikin da ya kutar da mutum ko tsirar da mutum daga azabar Allah kamar ambatan Allah dina yawan ya magana kan mahimmancin zikirullah zikirullah tun daga baki har zuwa bangaren aiki sai wannan shi ma ya inganta duk da cewa makofi ne sai وحدثني عن مالك وحدثنا عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن ابي عن رفاعة بن رافع أنه قال رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لقد رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا abinda yake wannan ruwaya ta rifa bin rafi ya ce muna mun kasance wata rana muna salla wara a rasulata bayan manzana sallasallam falamma rafa a rasulatar mara sau muna raka'a da manzana ya dago kanshi daga rukuri ya ce sami allawa da mana hamida sai ƙalurudun yawon mutum a warawa a bayan nabi sallama sai ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi bayan cewa ubangijinmu dai godiya ta tabbata gare ka yabo ya tabbata gare ka mai yawa kyakkyawa mai albarka ya ce da mutumin wannan ya karanta wannan zikiri bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai falan mansarf rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya kare wannan huta daga sallah shine juya sai yake tambaya manar mutakallimu anifan ya juyo da sabai waye ka zai magana ana sallah ya yi kiran wani bayan dan bayan ya daga shi yayi abin da ya hudu sai shi mai maganar da shi ne kenan ya bayyana abin da ya hudu sai faƙalar wani mutumin ya ce ana rasu da ni ne ya manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzana ke ba su labari bayan ya ba shi labarin shi ne sai ce laƙadar ra'aitu bida'atan wa talatin malaka na ga nauke da ɗin shi gani ya ce na ga mala'iku talatin da yanka na ga mala'iku talatin da yanka ce bida'a daga uku zuwa tara bida'a sinin kenan na ga mala'iku talatin da yanka zuwa talatin da tara wani mala'iku ya fita da runaha suna kowa rigaye-rigaye ya fara ɗaukanta kowa iya su ayyuhun ya ka tuhunna awwala waye zai fara rubuta wannan kalma a takardun shi don ya tsaye ita aikin da zai don mahimmancin wannan kalma da ya yi kenan ta rabbana wa lakal hamdu qarin hamdan kathiran tayyiban مباركا فيه والنفس ده بتبقى بقى كما يحب ربنا ويرضى من آية كده سمعت سلام تذكر بيانا to wannan ƙari da ban suke kama shi gurbin a wadda ƙwarin imam nasa'i haka nan akwai ba mai nan sai kun su ƙara da makin gurbin a wadda haka da ya tabbata sai nan da yake nan da ya wannan kalma malaku suke riga rigaye kan waye ayyuhu ya ka tumbuhun awwala waye zai hada rubuta wannan kenan sa a cikin takardun shi na wannan bawa sai ma ja fi du'a na irin labarai suka zo kuwa da suka zo akan mas'alar addu'a yin addu'a حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة أبو ركب الله بالك من الله صلى الله عليه وسلم ya ce kullum nabin da kowane annabi yana da addu'a ta musamman wannan ruwa da mun kare ta wanda ya wannan zikirin bayan ɗawa daga rukuri ta inganta kuma ta imam bukari ya rudu da jisa ita kuma wannan ruwa da abu ƙwarera da yake ba da labarin cewa manzan allah salasam ya ce da kullum nabiyin da'awa kowane annabi ya da addu'a ta musamman wanda ga yawan kullum ta kalhiyar ce abin da yadda za mishi ya ce ya da'o biya iyayen addu'a da wannan addu'a da annabi yana adda da yake roƙon Allah iya ba shi ya ce amma na bacin fa'ulu an aka tabiya da awati ni a tawon na ta musamman na ina so in koye ta kai in ɗauke ta in yi aiki da ita don shafa'atan da umarci da ke tsakar don ceton al'ummata gobe kiyama kuma abin da aka ba shi kenan ceto kenan sai wannan ruwa ya ba'ul bukhari ya rawaito muslim ya rawaito yanan abin da yake da mu wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu annahu balagha annahu balaghahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fa yaqul alama falik al-isbah wa ja'il al-layl sakana wa ash-shams wal qamar husbana taqdi anni dayn wa aghnini min al-faqr wa amti'ni bi sam'i wa basari وقوتي في سبيلك to abinda da yake hadisin ma'anar abin da makaranta cewa manzana sallallahu sallama kana ya da'u iya addu'a fa kuli addu'a shi addu'a iya cewa Allahumma ya Allah falika da ba ya mai keto lokacin sahiya garin Allah ya waye waye wa gari waja'il layl sakana mai sanya sama mai sanya dare ya zama da lokacin nutsuwa wa shamsu wal qamar subhana ya sanya rana da wata dan a samu to abin lissahi ya qadi anni dayn Allah ka biya mun bashi na wa aghnini min al faqr Allah ka wadata ni daga talauci ana ka kaman magan talauci wa amti'ni bi sam'i ka sa min jin dadin rayuwa da jina da gani na in ji mai kyau in kalli mai kyau abin su ƙaramin imani ƙarin tsuwa wace haka ka taimaka in ji daɗin ƙarfi da ka bani yi sabiri duk wannan kyakkyawan jin daɗin jin da ganin da ƙarfin a cikin taimaka ma addinin ka a donin wa azkara ne duk da cewa wannan ruwaya wannan isra'in hadisin da ifi ne bai inganta ba ba shi da ingancin hadisi سي وحدثني عن مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم قد اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له a wannan ruwa ta abu huraira iya ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul ahadukum idza da kadda dayan ku in ya addu'a ya ce Allah maghfir li in shi Allah an ka so ka gafarta mini in ka so gafarta ba ma Allah wani bai cikin libi ga Allah kaka ce Allah gafarta mu in ka so Allah kai kai kake san gafarta alama rahamini shi da kakkace Allah ka ji kaina an kaso da ya azumi masa Allah ka mana kai addu'a ka da gaske mena tazir masa Allah ka san da gaske tsakani ga Allah nema kake neman gafara kake eh neman da kake da gaske rahaman neman da kake da gaske ba magana in kaso in kaso akwai rashin ladabi kuma akwai rashin ko aka kira mu ke Allah in ya so ya ba kamar hana da kina kai ba da wani shi annabi ce kake irin addu'a kake irin kalma ka yi addu'a da gaske shi ma naka girman abin da ke tambaya zan matsayin shi ita wannan ruwa imam al-bukhari rudu imam muslim ya rudu wa haddathana an malik an ibn shihab an abi ubayd maula ibn maula ibn ibn azhar an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal فيقول قد دعوت فلم يستجب لي shi kuma nan ya daga cikin sharaɗin ko haɗarin addu'a da abin da yake ba ta addu'a ka kahin ta amsa ba a karɓarta abu da kiban labarin cewa manzan sallallahu ya ce abu da kiban labari cewa manzan sallallahu ya ce yustajabu li ahadu malam ya ajiyar ana za a karɓa ma ɗayan ku addu'a matuƙa bai gaugawa ba amma tana nan za ta karbi amma gaugawa za ta hana ta karbi bai ƙuli zai rinka cewa ƙadda audu wannan su jami'a na an da hannu shuru a da sai mi ya yi miki shuru wani shi laifin yin hakan haka to ka bata abin da kai ma ba ma Allah haka cewa kai Allah Allah ƙaunar Allah ne sai ka ce mutum mai addu'a ɗayan abu uku ke samu amma kai tsaye a bashi abin da ya roƙa ko a kauce mai wani bala'i wanda ya yi abin da yake roƙa yanzu misali iya so ne allah gashi wasu misali miliyan ɗaya ita ke so kurshe ba ya ka miliyan ta yi ga bukata iya roƙon allah miliyan guda sai aka hana shi alhali ga wani bala'i zai talo shi inda za a kashe miliyan goma a shi warashi a yi tunis a je ina ne warashi a dawo miliyan goma ba tafiyin magani to ga irin abin da yake tare shi na miliyan goma da a bashi miliyan daya bala'in miliyan goma ta gano shi ta hana shi miliyan daya a kanin bala'in wannan yi daga a kanin maka bala'in miliyan goma ya yi alheri da maka miliyan daya ta bala'in ya zafi ci miliyan goma kuma ya kararan ka a gani kenan a nan gwanda a kare maka wancan bala'in wanda yake taryaka da a baka abin da ke roƙo haka yakan yi Allah ya so ya jirkirta maka sakamakon kamar lahira wani abu kake roƙo a gare ka ba alkhairi bane ba a gare ka ba alkhairi bane ba a gare ka sharri ne gare ka da haka yana wannan kenan mutum kurin kai dai abin da yake gabawa mai hankali ita dai addu'a ibada ce kuma kana da mai ne Allah ya masa addu'a bawa kurin kai da wannan niyya in Allah ya abin da kai kabar abin an Allah Allah shi ya san abin da ya dace idan wannan abin kai tsaye kamata a amsa abiya maka bukata Allah ya yi abin da ya in ma sai ɗauki lokaci dogo ko tsakatsakiya duk kai ne kai abin da cikin sai ka nema kuna ka sabke farilla ta yi kanka shine bauta ta Allah ubudiyya ta bawa ya mai da gomin shi ga Allah da san da Allah ke yi abinda Allah so shine kura shine kai ka sabke naka kai abinda aka ce kai na addu'a sai ya ce wannan dai ruwaya da makaranta kenan imam bukhari ya zo muslim ya rubuta duka hadisin kenan ya zo tura daban-daban na nake yawan sai a yi hankali da kalmar wannan cewa hanzu shuru muna adda da hanzu shuru kalmar kana ta hanzu shuru da shuru kin kenan eh shuru kin kuma zaka ji aka shuru adda ta ta gazawa eh ka bata adda ka kanka وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاعقر وعن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني من يسألني فأوديه من يستغفرني فأغفر له itakum wannan addu'a ta wannan wuri abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma da buwa yana sabaka kulla lailatin dukkan daren duniya iya sabaka ila sama'id duniya iya sabaka saman duniya ina ya baka sulusul akhir lokacin da ya sauran daya cikin uku na dare wannan sabaka yanda ta dace da girman Allah ba ruwanka da sufin da kaifi da da'a kuma wannan zai ce ba a ana dare ta rana ce ai wannan Allah ne ke alaƙa da bayan shi an auta duniya ke zai bawan Allah ne kuma ina ke zai samu wannan lokacin ana magana ne a sun dare na ƙarshen ma'ina ne kuma kai ne kake alaƙa da Allah mahaliccinka ga yanda yake alaƙa da iya kiran ku ina mai roƙo ina mai addu'a zai amsa maka kun gani lokacin da yake mutane suna tabbatar shin kori lokaci ne mai wahala kan ɗan adam iya da wahala ta cikin dare kuma amma kuma akwai riba eh akwai riba kware ciki Allah yake haka duk mai matsala ta cikin dare gaskiya a wannan lokacin wannan ruwaya abinda kenan dai yake yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijin mai girma da buwa yana sabaka kullum lailatin da saman duniya dukkan dare ya sauka zuwa saman duniya shi ne ya baka sun da a lokacin da sauran daya cikin uku na dare amma za mu samu sun na karshe a raba dare gida uku kuma kashin ɗaya na ƙarshen misali misali a yanzu misali mu ɗauka ran tana haɗawa ƙarni shida da minti ishirin da biyar take faɗa ne alfijir na ketawa ƙarni biyar ƙarfe biyar da minti goma sha biyar sha hudu sha hudu ba sha hudu ƙarfe biyar da minti goma sha hudu in ka ɗauka ƙarfe shidda zuwa ƙarfe biyar awa da kuma awa goma sha ɗaya ko awa goma sha ɗaya don na akwai minti can kuma tuna da ke awa manya-manya nan shidda can biyar kenan awa goma sha ɗaya da zai ke ko to ya ka raba sha ɗaya gida uku an kai mun awa uku gida uku tara ko sai ka yi minti arba'in arba'in gida uku ne zai baka awa uku awa nan ha? awa awa biyu muke mana ko mun samu awa gida uku mun samu tara ko ya mu ɗauko au mu biyu mu raba gida uku mun da wara bai mun samu awa to kenan an ka ɗauko nan kai ka ɗauki kenan kai ka kai ka ɗauki kenan awa awa shidda awa bakwai da minti ishirin su sun su rabi kashi biyu ya wuce kenan yanzu a tsare shidda ƙara awa awa shidda awa bakwai da minti da minti ishirin ƙare ɗaya kenan da minti da a ƙare biyu ne ƙare biyu eh ƙare biyu ko ƙare biyu ne tun da ka ɗauki na mun ɗauki mun ce maka awa awa bakwai minti ishirin ko can da awa shidda kenan ƙare ɗaya minti ishirin akan haka kenan daga ɗaya ɗaya da rabi misali ɗaya da rabi a zuwa misali ɗaya da rabi shi ne sulutun dare kenan na biya wuce sauran na ƙarshen kenan daga ɗaya za ka ƙare biyu ka ta tsakiya kare biyu tsakiyar su sun da zai shi ne da aka ji a kowane lokaci kare biyu kowane lokaci ka tashi cikin susun dare na ƙarshe kare biyu na dare ka tashi ka samu kana cikin susun dare na ƙarshe kashi ɗaya cikin uku na dare wanda kullum haka za ka samu kai kuma kuma gani gida ne ko ka yi lissahi daga haɗa rana zuwa ketowa alfijar ka raba gida uku in ka huta kashi biyu na farko abin da ke na sama shi susun dare na ƙarshe shi a shi ne Allah ke cikiya ya tabbatar duniya ya cikiya ina mai roƙo ina mai ina mai bukata ina mai tuwa Allah ya cikiya lokacin tashi ne kenan a gaya mu Allah bukata shi ne kenan fa yaqul iya ta man yad'uni fa astajiba la waye zai kiraye ni in amsa mishi waye zai roƙe ni kun Allah banka zakura ba ba Allah banka zakura ka roƙe ni kurin Allah ya baka fama kalmomin kullum Allah baka za kullum ba ta ka kawo kalmomin ya yi ya kai ba wani kullum ya Allah baka za kullum ba ta ka da wadda yin wadda ba waye mai addu'a a amsa waye mai roƙo a bashi waye mai neman gafara a gafar da mishi shi ne man yi da'uni fa astaji bala waye zai kiraye ni in amsa mishi man ya sa'alni wa zai roƙe ni fa wuɗiyahu in bashi man ya stagfiru ni fa aka fira lahu waye zai nemi gafara ta gafarta mishi haka Allah ke cikiya tun farkon sulsun dare na ƙarshe hake to a cikin kenan mutum mai sai cirba lokacin ya ka dauki kenan tsaka daga ƙarye ɗaya misali misali ɗaya da rabin ne misali ƙarye biyu ne dai har yanzu zuwa keto alfajar a nan ne lokacin mai gara basa kenan tarbar kin ƙarye ɗaya da shi zuwa ƙarye ƙarye biyar za mu misali a yanzu tsakanin tsakiya ko ƙarye biyu zuwa ƙarye zuwa ƙarye biyar kai tsakiya ce kare biyu zuwa biyar tsakanin kauta ba kada tsakiya Allah tunki sai yanzu dai kenan anan sai ce wa haddathani wannan abin da mun kare ina ga mun karanta hadisin ko duka mun kare sun alama kullum shi ma dai Imam Bukhari kawai ruwaya kenan hadisin sai cikin sahih Bukhari akwai shi wa haddathani an Malik عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدمي هو ساجد يقول أعوذ برداك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أم المؤمنين عشر رجل أنا تكي بعد الأبار تشيوا كنت نائمة إنا كنت إلى جنب رسول الله أجيهم من كان صلى الله عليه وسلم يندر أجيهم تنا كنت can cikin dare tana da mata yi bai tare da ita kuma cikin duhun da kasa cikin da ba wuta ta ce faƙaltu minan da cikin dare na neme shi ma'ana ba ta neme shi ba yana da ƙaddarka neman shi tana da aluma cikin dare ta ce falamastu da yadda ya na lalumo shi a cikin da hannuna hannu ya taɓo shi wannan hannunawa ta ce fawada'atu yadda alaƙarmai hannuna sai ya kai kahun shi iya sallah ita wata wata tsama ya ta nuri ne juya yana naina ta kanshi ya ibada ta ce sai ta ce kuma ta ce wadata ne dai alaƙadar ho saji hannuna ya kai ƙawon shi yana cikin sujada yaqul ga abin da yake cewa a cikin addu'a a'udhu biridaka min sakhatik ya Allah ina neman tsari da yardarka ta kare mu fushinka dan yarda da fushi kishi juna bi tsara ka juna ke inda yarda ba fushi don shi ba ba yarda kenan kana neman yarda Allah yarda shi ta kare maka fushin Allah shine ina neman kariya Allah da yardarka yardarka ta kare mu mutunka wabi mu'afataka min uqubatik ina nema tsari da lafiyarka ta kare mu kina ce afu ko a a lafiya ba sai lafiyar ka jiki ba duk abin za a baka lafiyar ka a taba ka na komi kina Allah ina neman ka bani lafiya daga uquba kina ka ba uquba kana malaka ne ka daga uquba shi wa bika minka da kai kuma daga wajenka na ma'ana Allah da kai nake neman tsari da yardarka yardarka ta kare mabushinka shi minka duka minka da kai kuma nake neman nake nema daga wajenka kenan daga yardarka nake neman tsari da hushinka da lafiyarka nake neman tsari da mun kariya daga ubaka shi ne duka minka da kai nake neman tsari daga wajenka nake neman abin kenan wajen kenan da kai kenan Allah shi ne mai aka ce Allah iya yarda Allah iya hushi kuma eh Allah ya gani la usi sana'an alik Allah ba na iya kididdige yabanka ke din yadda zan yabe ka Allah ba na iya kai gaya ne kamata din zaka duk da nake banka Allah ban iya ya banka an ta kama asir alamsa kamar da kake kai bakanka ki duk ban da kama Allah baka iya kai ban da Allah baka ko kai eh kai bai kai kai ne bakin naka eh shine la ausi sana'an alai Allah ba na iya annabi kenan magana ba na iya kididdige ya banka Allah wannan makaranta cikin tafsirin mu na inda za a tara iccen duniya gaba daya ko lokacin masar al-muslim a kalam ko ulmar ya mutu min ba da sabata abubuwan ko mana fata kalmar jalla inda za a ce duka iccen duniya gaba daya duka a ce icce alƙalami zai duk kurmin duniya a ɗauko alƙalami allah ce inda za ku iccen duniya duka a yi alƙalami kuma a ɗauko teku ba ta mutu a kawo ta bakwakin ta duniya a sasa alƙalami ta wada ana rubuta ana rubuta kalmomin allah itin zai kare ruwan zai kare kalmar da ta kare ba to kaji na Allah kai bakin naka daga bari wannan shine abin da yake fitar da ma'ana girman Allah to shi annabi shi kenan ga irin addu'a da manzo Allah yake da ma kenan wannan kenan ana kana abubuwan kenan addu'o'i na abin yi a irin wannan wurare wannan lokatayya na neman tsari a wajen Allah neman yardan Allah da ma kariya akan mushin Allah Allah ya baka lafiya da kokuba kuma da magana kaskantar da kai jin kalmar za ka ma Allah ta yabo baka iya kai hajjar neman da Allah ma kan shi wani haka ta samu da manzana yana wani addu'a a cikin sujada wannan addu'a ce kenan kuma tabbatatta bisan sahihi ne sai wa haddathani an malik an ziyad bin abi ziyad an talat bin ubaidillah bin quraish أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له wannan ma malik abin da ya rubuto akwai hanya da ta zo na ƙarin lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit ya duk da karwa da ƙarshen gadir ya tabbata duk a nan baki mana abin da malik kawo kenan abin da ke wannan ruwaya cewa manzan da sallar sallam ya ce afadar duwa mai hiciyar addu'a ta ko ta addu'a du'a yau na arfa addu'a ranar arfa wadda ko kana ina ne kana arfa kana garin duka ce aka yi ma arfa ce du'a bi arfa ba ka ta du'a bi arfa ba a addu'a kurin a yi ma arfa ba ke ba da fara fadala azumi ranar arfa ba ya kada arfa ba a di inda kake yin addu'a tana da muhimmanci a ranar arfa eh ta ce ko ta addu'a kuma ya ce wa aka zaru makultu ana wanda biyu ne kabari abin da ya yi duk abin da na hudu annaba suka hudu kahinni abin da ya komi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Musa alayhi salam yace ya rabbi ka bani ambato na musamman da zan ka baka na na musamman yake saba shi kana mutun shi abin da saba yake wani ya sabu Allah ta kai kalmar la ilaha illallah yace ya rabbi wannan duk bayan ka suna haɗuwa ina da kai nan kowa san shi ana da kace Musa wannan kalma ta la ilaha illallah inda za ka musamma bakwai ta kasa bakwai da abin da yake cikin su da Allah aka daura kalmar la ilaha daya a mizani guda sai duka za ta rinjaye su gaba daya kalmar ta gajera ne kasar da amma ba ce mai girman gaske yace inda za a gama yace sama da bakwai a maida su zobe in kashe guda su dunkule wuri guda akan ƙari ko ya ce a buga kalmar daɗiya samanta za ta kajar za ta watsa su duka ɗaya ƙarinta a gama sau bakwai da duka bakwai da aka wani a dunkule wuri guda a kan ƙari ko a gama abin kalmar shi kalmar daɗiya ɗaya a samun su na wace za ta kajar su gaba ɗaya yan kalmar ce kaɗan amma mai romin gaske mara ka sa farin sai ne gani na wani abu ya zai ka sa farin na da koya farin a santa sai kamar abu ne karami ana da girman gaske sai manzon annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai cin abin da ni na hudi haka dukkan annabawa mai ta don annabi ya hudi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu nan kuma sai kun ta maka kenan a ranar alfa ma ko ta ruwa ta kawo to hata a ranar alfa kalmar da ta kowace wannan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa lahul shay'in qadir sai kowace kalma a cikin amma zaka na addu'a ba wannan kuma wannan bangare ban Allah kuma sai roƙon abin da kake saurara wannan duka yan wazkarin ne dai na na yaka na abin doka mutum da kai suka ci a kansu kuma da wani kuma da wannan ruwaya hadisi ingantaccen hadisi ya inganta hadisin ba Imam Malik a kora da yawa da yazo kuma ya inganta sai wa haddathani an Malik an Abi Zubair al-Makki عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات abinda yake wannan ruwaya ta abdullahi bin abbas yana ba da labarin cewa manzan allah sallasallam kana yi alimu mahadar du'a manzana yana karantar da su wannan addu'a wadda za mu karanta a gabata tana gaba kenan ita wannan yadda yake koya musu ita kama yi alimu su ta mini kamar da ke koya musu surar alkur'ani kwarai ke da iya kulawa da ita iya ce kuma tarwa iya ce kulu ku ce a tana ta ce addu'a duk da cikin tahiya bayan tahiya akwai umarnin addu'a wurin addu'a ne amma ta ce addu'a da annabi da almanza ya keɓance umarni a kan yin ta kuma ya keɓance yin ta a tahiya ta ƙarshe sauran doya ko yana kana yin su akwai a tahiya warko akwai addu'a akwai ta ƙarshe akwai addu'a amma ta wannan nabi ya umarni a yi ta kuma bai barin ta tahiya yawan yin ta kuma ya mata wurin yi a tahiya ta ƙarshe ake yi ta muhimmancin gaske ga lafazin addu'a Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsari da kai ina kaman kariya min azab jahannam daga azabin jahannam Allah kare Allah kare mu gaba da wa a'udhu bika min azab al-qabr Allah ina neman kariya tsari daga azabar kabari wannan rubutun ba san dai wa uzbika min fitnatil masih ad-dajjal Allah ina neman tsari a wajenka ka kare ni daga fitina ta masih ad-dajjal dan fitina ce jarrabawa ta Allah ma bai abin ya huce hankalin mutum duk abin na fitina ai wasa da imanin ka ba kamar dajjal yawan kadi bi ayo mutane da wani wawa ma zo wani ƙaro ƙwarewa na'am
zai kaga ana zuwa ana taruwa ana layi hada polisai masu layi
ƙwarewar kaɗai ne ɗan ɗan musu kudu cikin zai su ce kudu a ta layi da ta musu ƙarya ga ruwan yikon Allah wani wani ba ruwan yikon Allah ba kuma mutane zai matsala matsala ganin wani ga ruwan yikon Allah ba a ba ku ruwa budo-budo leda leda ƙwarewa
Allah shi ma a saƙo ga mishi eh daga Allah Allah mishi ga wajen abu ta fatara ta musamman to ka wannan akwai kuma ga musulmi wata dan mutane rain hankalin mutane a tayyau a tayyau gurin tawai da Qur'ani sabon kira da ado ko wannan Qur'ani a annabi bata to kana anan gam anan gam anan gam anan gam gurin a tayyau kira gurin ta wani Qur'ani ko Qur'ani sabon kira da ado da wani kiyawa da zai ba da Qur'ani da azu da azu farko ne zai wani kiyawa wa annabi bata kuma kai dawa Allah wa haka zai jiranta. Ya faɗa da dama sama ce dama ƙarya ce dama san ƙarya ce dama. Allah ta biki ne sun alamar suna ga mugin zamu gidan haya ne kore ta. Yanzu aka rutu inda ta shunda abce za a kore ta aka rutu Allah dai wuta da wuta ta mutu. Sama kuma da ka musu musulmi ne masu sallah ba lafiya. Kuka sa taruwa wata da lafiya gidansa. To ina a ce dajjal yanzu. Zai je kabu da kamar wani ubanka. A je kabu da a ce wani tashi tare ubanka gaban ka gaban ubanka. kana ga gaban ka gaban ka to ka tani baban ka da ya tashi aje ye a ce da mana da mana annabi ta mun zai zo lokacin ana wani duniya ta wuya ta wuya babu kudi babu ruwa a gaban ta sabbi bidiri ya ruwa sama da garin ku ga sha ku ina to a gaban kowa ruwa zina ya ya bigi wuri kaza ta fito ga targaru da zinariya ko kwasa ku shigo zo zo ba imani ku kare ya gama da ku haka yake ba sai na ta fitina ce ba karama ba sama zan ke cewa tun halittar adam kun da tun halittar adam har kashin duniya ba fitina ba gima duniya kamar dajjal shi ba wani annabi da annabin da zo ya ga annabin shi hadan da da annabin da annabin da zo tun adam tun nu annabi da annabin da ya ga mutane ku hankali dajjal saboda hadarin shi ba karaman fitina bace ba Allah kiyama shi sai annabi ko sallah ya addu'a kuma cikin abin da annabi ke da yake da kariya mai shi kashi neman haddace aya goma ta wani kasu turka tana cikin abin da yake wa mutum kariya da sharri ga addu'a kullum ka yi kuma ka kiyaye aya goma akalla ta farkon su turka kenan wa uzu bika min fitatar masih dajjal Allah ina neman tsari a wajenka ka kare min fitina ta masih dajjal wa'uzu bika min fitnatil mahaya wal mamat Allah ina neman tsari ka kare min fitina ta rayuwa rayuwa ba imani ka lalace ka shiga hanyar banza ka shiga hanyar kana kan kana kan ibada Allah ka kara ka bar hanya kana rayuwa cikin shirka da bid'a duk mutum kuma kana kana bautar Allah ne no daga mutum ya fada ma da bija mai gaskiya ma iya shirka duk mutum amma kana mai wa'azi kai doka na adawa ka ba ka dole ga sunan suna cikin musulmi sallah guda biyar suke yi ana musu nasiha kaza shirka cewa babu kyau amma kai mita ke kai zai dauka kai da sabon addini wancan shirka ya ga malamin wannan wanda zai bada shi shi ke dauka shi ne malamin kwarai shi ne ke girmamawa yake karramawa bid'a ce wani abin bid'a ce ba kyau bid'a ce ce ku kyale su ana annabi ya nan ga maka sai mana ce kuce ana annabi ya ce bai wani ya cikin kullun raddi na yan bid'a suke wa mutum da zai bai sai su bashi wahala su da kace da kace misali ba a maulidi ana nan ce ba maulidi ai abinda annabi zai shike ce ba annabi sai maulidi ba ce bai da bai bid'a da ma abinda annabi gani ba bai ce ba shi ne da bid'a sai ce mutum wani da annabi ce ba kaza da annabi da da ma yana da san shi ba annabi da bai san shi ba da abinda annabi bai kawo shi na bid'a ne ba a zama shi ne bida abin da bida annabin da inda annabi ya zai gina sai ya ce ba sai ya ce yau zama Allah ne ya ce ma'asi ko zama Allah ne shi abin da ka samu wasu wasu siya na kudu ko ma'asi ma'asiya amma abin da zama kira bida abin da ke da alaka da addini shi annabin bai sani ba to kenan wanda ya kawo za a tambaya ni baka mu tambaya za ta bi hana kai da ka ce ana yi ina annabi ya hana ya hana ya ce kullum bilalin barana ya tsaya na hana ko wani suna ce kawo ka ƙari shi gurin ana nace dukkan bida ba ta ce ya kuma musatul umur na muka ce da sabon al'amari kenan annabi ya nan in abu dubu ka kawo wannan ruwa ya kaɗai ta dukkan taban bida ta biya bukata in dai ba suna mace ba yana yi shi ne hadisin annabi shi ne annabi amma ya kawo sunan ba a annabi sana bai ta kawo sunan shi to kaga shi ne fitina da ta rayuwa mutum ya mutu bayan imani kuma iya tsammanin akan hanya yake haka ya kashe dukiyar shi da ya mallaka a sha wahala hawar ma gari ya kuka da kwandirin iya iya kuka a banza ga wahala ga kashi ko kuma yamma shi ne fitina fitina rayuwa wal mamat haka yan wasu ake neman kudin musulmi zai neman tsarin fatar alisa suka da imani babban abu ne kullum fatar ka samu cika da imani cikawa da imani ba ƙarama abu ne ba shi abu ne kada mutum ya nema ne neman cikawa da imani don shaidan bai hudda kwaɗe a kanka shaidan bai hudda kwaɗe ga ɗan adam sai ya ga an cire mai rai har lokacin mutuwa iya zawa iya neman ka same ka haka ne ta sunna shaidan har ɗaukar ranka iya tare da iya bunka ba barka muke ba ga baka layya a sai ya gano ke ranka to ko zai zai zai zai dangane su amma har ɗaukar ranka iya so ka haya ɗauki ranka ya samu ya dare ka kwado da annabi ya bada wani magana mutum ya fata cika da imani don su da ke cikin kacin addu'a ta kunshi komi Allah kare mu daga azabar jahannama Allah kare mana azabar kabari Allah kare mana fitina ta masai dajjal Allah kare mana fitina ta rayuwar mutum amin ya rabu dalilin to kenan wannan addu'a a nan gurin mamalga ya kawo ta akan kudin lafazin addu'a da annabi ke koyawa amma nan bai hudu ba a ina ke ko wasu royi da wasu karantar da mu annabi ya ce a yi ta a ƙarshen tafiya kuma wani iya cutarwa da banza ka dama kuma a wannan wuraren wuri da wanda yake da istijabar addu'a dubur salawat ya cikin wurin da ake amsa addu'a karshen sallah karshen sallah kenan karshen ta karshe ya cikin wuri masu istijaba ta addu'a ya ka ta anan a sa ta anan wannan shine abin da ina ga yake wannan ruwaya kuma hadisi ne wanda yake ya inganta imam muslim ya rubuto shi sai wa haddathani an malik an abu zubai lafazin lokacin da yi Allah kan fatan Allah kan fatan Allah kan fatan jama'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته